أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم إلى يوم الدين حتى كذلك ومقدار إلى الدين أعوذ بالله إلى ذلك فأشعر بقول الثالث بسم الله الرحمن الرحيم المجمل wannan babin bayani ne a kan mujmali huwa allazi lam tattari biladatu falaysa minhu illa bad iradatu ayatu sarikatin wa masfur ra'ati wa masfur ra'ati wa matin nisa wa raf'il ba'ati ko rafin nasu din yayi wala hau la nikaha illa bi wali wa qad hukiduhu ha fil mujmal wa inna al ijmal fil anwari wal farq wal jism wa kal muhtari wa qawluhu subhanahu aw ya'qubu wal rafihuna mubtadan aw adafu ونحو لا يمنع دار داره أن يرى الحديث أي إرماله وفي الكتاب والحديث وقعا كما مرى والظاهري منعا واللفظ تارة لمعنى يرد وتارة لآخرين يقصد على الأصح مجمل فإن يفي ذلك ما يؤمن به ويوقف huwa da zai lantattare ilalatu wanne ne mujimali shi ne duk wani nasi da shiryar wasa ba ta fito fili ba ake bukata sai an bincika kafin a gano me yake nufi to irin wannan nasi shi ake kira mujimali akwai kurare da yake an samu saɓani a kan wannan wuraren akwai ijimali a cikinsu ko ba ijimali wasu malaman suna ganin ba ijimali saboda abinda ake nufi a fili yake amma suke ganin a'a abinda ake nufi bai fito fili ba shi yasa kenan ashe akwai ijimali to shi anan sai kawo wuraren da mafi yawan malamai ko ko akalla shafi'awa suna ganin cewa ba ijimali a cikinsu shi ne yake falata minhu bin zadat iradatu ayatul sirqati ayat da take magana akan cewa wata duk barawo namiji da duk barauniya mace a yanke hannunsu to ba cikin mujmalin domin abin da ake nufi daga gare su a fili yake amma wasu malaman suka ce akwai ijimali a ciki saboda ne saboda hannu iyaka nan hannu ne ana kiransa hannu iyaka nan hannu ne iyaka nan hannu ne iyaka nan hannu ne iyaka nan ta hannu ne tun daga nan abin da ya taho nan ana kiransa hannu shi yasa da aka ce a yanke hannun barawo namiji da barauniya mace zuwa ina ake nufi aka ce ai akwai imani a nan inji wasu malaman saboda hannun zuwa ina aka nan kuma da aka ce a yanki me ake nufi ana nufin a gudunar ko ko a yi miki a wajen tun da zarar ma a yi miki a waje ana kiransa yanka ina misali yanzu za a ce an yanka dabba amma akwai abin da aka gudunar a jikinta abin da aka gudunar a jikinta an dai yanka wuyan ne ba ko ba zan an raba an raba shi ko amma dai ba a gutsure wani abu daga cikin ta ba ko to wasu suna ganin ayan nan da take magana akan hukuncin barawo akwai ijimali amma wasu suna ganin ba ijimali a ciki wa masfir ra'asi haka nan malamai da yawa suna ganin ayan da ta zo cewa a wajen alwala lalle ne a shafi kai ba ijimali a ciki saboda zuwa shafa ake bukata wasu suka ce a akwai ijma'i a ciki saboda shafan kamar ƙafa kai haka kawai a iya cewa ka shafi kanka kai haka ka shafi kanka kai haka irin yadda nake yi a iya cewa shafan kai ne shi yasa zuwa ina ne za a shafi kan da sai an shafi kan yadda malikawa da hanabilawa ke ganin eh kwarai kuwa shafin ɓangaren kai bai wadatar ba ko ko a a tsirin shafi ɗin kai akalla yadda hanafiyawa ke gani suna ganin cewa a aka shafi ƙasa da rubi'in kai bai wadatar ba ko ko a zarar ma a ɗora yatsa uku a kai ai shafa ce yadda su shafi'awa ke gani shafi'awa suna ganin ƙarancin abin da yake isa wajen shafa kai a ce an ɗora yatsa uku a kai wasu zai za ganin wannan aya ta wani sahu da wasu sun ba ijimali cewa ya zo ne limu dulakin masu da zarar shafa wani macin nisa haka nan aya da suke bayyana karamcin mata ko da nasu alaikum mu umma hadu wasu suna ganin wato akwai ijimali a ciki saboda me haramci hukunci ne hukunci ko baya hawa kan aini yana hawa kan aiki ne aiki ne ake cewa ya haramta ko ake cewa ya wajaba amma ba aini ba shi yasa nan da aka dangana hukunci ga aini akwai itibari kenan in ji wasu amma suka ce a ai a irin nan abinda ake nufi a fili yake ko da yake an dangana hukuncin ga ainin amma an san abinda ake nufi auren ta fuskar auratayya ne ko kama hulmar alaikun mai kyau wasu suna gani akwai imani a ciki saboda an dangana hukunci ga aini shi ko hukunci aiki yake hawa masu ce a ba ijimali a da an san abin da ake nufi shi ne ci cin mushe aka haramta mu wa rafin ba nasi ko kuma cewa kofiya ummatin khadau wannan siyani an ɗauke mantuwa ko kuskure daga al'umma a an ɗauke ko kuskure al'umma suna kuskure an ɗauke mantuwa al'umma na mantuwa shi yasa me aka ɗauke kenan aga amuwa a zato ke ganin cewa irin nan akwai ijimali amma ke ganin a a ba ijimali saboda abin da ake nufi zai zamo ya fito fili wani hau wannan wani hau ne adafi ne a kan ayatul sarikatin din amma shi masin ra'asi da hukumatin nisa da rafi linnasi wato ko ko shi rafi nasi shi ma da ramma ne da wasu ali saboda ayatu ayatu masin ra'asi ayatu hukumatin nisa amma rafi nasi shi wannan ba aya ba ce hadisi ne ko shi yasa ma dubi ya kan wani hau shi ma wani hau wani hau da rafa ne an fahimta saboda madufi ne akan sunan laisa fa laisa minhu minhu din shine labarin laisa ayatul tarkatin shine sunan laisa din an fahimta haka nan kamar hadisin manzo da yace ba a aure sai da wani shi ma da yawa malamai suna ganin ba musulmi ba ne a fili yake amma hanafiyawa suna ganin mujmali ne saboda da aka ce lanika to me ake nufi me labarin ladan kai ba faɗa ba lanika kamilu ko ko lanika sayiru cikar auren aka ko kore ko inganci da wajen shafi'awa ta ce ai da ganin irin wannan an san ingancin aka kore haka ma wajen malikawa haka duk irin waɗannan akwai irin wannan ibara ta kan zo sau da yawa ga mai shari'a kamar irin su la siyama liman lam yubayyitu niyyata min al-layl to anan an kore ingancin azumin ne ko ko an kore cikarsa kore cika ba ta kore inganci ba an fahimta ko kamar lawo ruwa liman lam yasqur isman lahi alayhi to shi ma anan cika aka kore ko inganci to wajen ne ya shafi'awa da malikawa suna ganin duk irin wannan ba ijimali a ciki illa iya ka kama shi la ru'a da dalar suwatu la alaihi hadisin ba tabbatacce bane ko malaman da hadisi da yawa sun ce gaba ɗaya la sihu fi hadal badi shehu wa karo ki da ruhu ha da mijmai amma an haka shi shi gani irin wannan a cikin mijmai akwai wani ke ganin da irin wannan akwai ilali a cikin yasa akwai wani malami musamman wala la'alar da dade da rasuwa ba da yin musamman ya littafi akan al-ijmal wal bayan zuwan ijmali a nassoshi na shari'a wato qur'ani ko hadisi da kuma zuwan bayani wanda ya kawo hujjojin wanda a irin nan suke ganin nan akwai ijmali da kuma hujjojin wanda suke ganin ba ijmali magana ce dai doguwa magana ce doguwa wa inda mal ijmali inda ake ganin ijmali fil anwar a cikin kamar haske don an ce haske abu ne wanda yake mujmali saboda misali rana tana da nata haske wata yana da irin nata haske fitila tana da irin nata haske musamman a yanzu fitilin iri-iri ne irin haske na kendir ba kama haske na kwai na al'ada ba irin haske na waya da allah ba irin hasken na lantarki ba da sauransu to an ce haske ko wani irin haske kaga ta nan sai a ce mujmali ne wal qari ko wal qurbi haka nan lafazin qurbi wanda aka kawo da sa qur'ani inda aka ce wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusina thalathata qurub to qurbi din nan me ake nufi jini ko ko tsarki macen da aka saki za ta yi ne da jini uku uku za ta yi ne da tsarki uku to wannan an sami sabani saboda lafazin ƙuro ɗin yana aiki malin kowanne a cikin su larabawa sun saki ƙuro suna nufin tsarki kamar yadda yake ya zo a baitin a asha da yake cewa warrisatan izan wafil hayyar atan lima ruwa a fiha min ƙuru'i nisa'ika yana yaban wani yake cewa kai duk shekara sai ka fita yayi kai wata da watanni ba ka gida sai matanka su jini su tsarki har wani jinin ya zo kai ba ka nan saboda baka damu da mata ba baka damu da mata ba shi yasa sai su ta tsarki tsarkin nasu ma mai gida baya nan balle har a ce ya fusace su a cikin wannan zargin saboda mai gida ya sa wata himma a ransa baya gari baya ƙasa ya fita yaƙi ne don ya kare mutuncin al'ummarsa shi ya sa muwarru satan izan wa fil hayyar fata lima wa a fiha min qurun sa'ika to kaga nan ya amfani da kalmar qur'u yana nufin zargi wani kuma balaraba shi ya amfani da kuru'u yana nufin jini yake cewa yura lahu qar'u ka qar'u la ka qar'il hari ana ganin idanun sajjajawar kai ka ce jinin mace mai jini mai haira to ya amfani da qar'u yana nufin jini ko lahu qur'u ka qur'il hari yana da jini ba da nan suna jajawar kai ka ce jinin mace mai haira kaga shi kuma amfani da lafazin ƙuru'u yana nufin jinin haila shi yasa a larabci ana amfani da ƙaro ko ƙuro ana nufin jinin haila ana amfani da ƙaro ko ƙuro ana nufin tsarki tsarki da ke tsakanin jinin haila guda biyu shi yasa da Allah subhanahu wa ta'ala ya faɗa a Qur'ani wal mutallaqa fi rabbati amsina salasa qurun to me ake nufi da qurun tun da mun sabai a tsakanin sabai sai manzo sallallahu alaihi wasallam Allah ya kare daga su gaba daya a tsakanin sabai wasu da sabai suka ce ai abin da ake nufi da qurun din nan jinin haila shi yasa wajen su mace da aka saki da aka saki za ta yi idda da jini uku wasu kuma da sabai suka ce ai ana nufin tsarki kuma abin mamaki a irin nan sai zama tsakanin da da uba ma an samu bambancin fahimta kamar sai da sai na abubakar allah ka da gare shi shi yana hanya cewa uru din nan jini ake nufi amma yarsa aisha allah ka da gare ta ita ce a ai tsanki ake nufi ko sai na umar allah ka da gare shi yana ganin cewa uru din nan ana nufin jini amma ɗansa abdullahi umar allah ka da gare shi ko yake a tsarki ake nufi tsarki ake nufi haka abin ya ta tawowa tabi'ai duk malaman tabi'ai da aka yi a kofa su a iyaka fahimtar su jini ake nufi da koro manyan malaman da aka yi a madina tabi'ai irin fuka uku ba su na madina su suna ganin a ruwan dinnan ana nufin sarki haka abin ya ta tahowa kuma zuwa malaman da suke bayan su abu hanifa da gagga malaman da aka yi a kofa irin su su da sauri su suna ganin jini ake nufi amma malaman hijab irin su imam malik su imam shafi su suna ganin tsarki ake nufi imam ahmad shi akwai waya ne daga gare shi akwai waya da cewa ana idda ne da jini uku akwai waya cewa ana idda ne da tsarki uku to kowane dai da dalilansa misali aka duba kamar shirin manzubatul zamzani ta tafsiri din nan babadin tafsir za a ga shau alami wanda aka yi a maka malamin nan a sharhi ne ya kawo hujjojin kowa da wanda suke ganin cewa tsarkin ake nufi da wanda ake nufi suke ganin jinin ake nufi ko za a shi wa ɗan folio alfetu usul ya kawo cewa akwai dalilan da za su a ga cewa tsarkin ake nufi ya fi kamar yadda akwai wasu dalilan da za su sa a ga cewa jinin ake nufi ya fi wani jisu ko jikin aka ce jisu wani ake nufi da jiki tayu sama tayu ƙasa wanda duk wa'annan abubuwan da aka faɗa shi lobo haske saboda kalma ce wadda take akwai ta shafuke a ciki kamar an ce fari fari na ne akwai fari na ƙwas akwai fari na roro akwai farin farar ƙasa akwai farin ido kowane a cikin wannan fari ne amma dai an san ai akwai bambanci tsakanin a shi yasa nan ta shafuki ne abinda ake kira ta shafuki ne cewa wato kalma ɗaya ce amma kuma irin abinda take shirarwa a kai ɗaya ne amma kuma akwai bambanci dangane da afirari dangane da afirari ko kamar hasken kaga akwai bata haske ne da shi rana haske ne da ita amma ai akwai bambanci tsakanin haske na rana da haske na wata shi kuma karo saboda ishtiraki ne shi wani ba ta shafa ke ne a ishtiraki ne haka ne yanzu su ishtiraki ne to kuma lokacin ijbari yakan zama wata fuskar ta sulefi ne shi ne ya nuna zuwa gare shi da yake wa kalmar kutare kamar kalmar kutare mukhtar ta yi asalin mukhtayo ne ta yi mukhtayo ne shi yasa ake mukhtar ta yi ana nufin abin zaɓi ta yi ana nufin me zaɓi mukhtar me zaɓi kansa inda mukhtar ta yi mukhtayo ne mukhtayo ko me zaɓi kenan ta yi kuma mukhtayo ne in kun san ce mukhtayo ta zo wanda aka zaɓa ko kama a ƙur'ani la turara walidatu bi waladiha to ta yi la turare ne kada mahaifiya ta cutar da ɗanta ta yi kuma la turare walidatu bi waladiha ka a cutar da mahaifiya a kan ɗanta shi yasa nan kuma abin ya jawo imanin ta tasirifi ne tasirifi ne wa qawlu subhanahu ko wa qawlihi subhanahu wa inna man izbalu fi qawlihi subhanahu haka ne na cikin inda ijimali yake wajen tarkibi tarkibi yana jawo ijimali inda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce illa ay yaquna aw yaquwa alladhi bi yadihi qudratu nika to anan kowace kalma daga kalmomin da aka hada aka yi wannan jumla ma'ana ta fili yake amma kuma da aka hada sai ya zamo ma'anar ba guda ɗaya ba ce ta yi a ce allazi da ne kuratun nika wanda ake nufi miji saboda miji ne da ya ce baya aure akwai sauran aure da miji ya saki mace ai shi kenan ta saku ba aure shi yasa ashe kenan shi ne allazi da ne kuratun nika ta yi a a waliyi ake nufi saboda waliyi bai ce ya aura ma a wani sinsa ba ka aure zai yi aure ba zai yi ba kaga kenan shi wani shi na nazi ne gudu duka ke sa ana samu sabani tsakanin malamai malika wata ce ai abin da ake nufi da annabi da ne gudu duka wani suka ce ai aya abin da kake faɗa shi ne ita bace idan wanda ta mallaki lamarinta ne aka aure ta kafin ta tare aka sake ta tana da dama ta ce ta yafe ma rabin sadakin da aka ce dole sai an bata in kuma wanda bata mallaki lamarin ta bace kamar yarinya ce karama to waliyinta kamar ubanta shi ke da dama ya ce ya yafe in ya ce ya yafe shi kenan su ko shafi'awa ta ce a miji ake nufi abin da ake nufi shi mijin da ya aura da ya saki kafin ta tare in ya gana ma ya iya cewa zai ba ta sadakin ta cikakke ba sai rabi ba in ya gana ma kuma ya ce rabi kawai zai ba ta wanda Allah shi ya ce ta cancanta dole a ba ta wanda Allah ka tubo hunna ne kamar an tama su hunna wa karfarar hunna hunna farilatan fanin su ma farar mu illa an ya kuna a wadda kwallo zai yi gudu kuma ya shi yasa nan ijimalin ya zo ne dangane da tarkibi wani lokacin ijimalin akan wata tarifi ne a rufa sukan zo da ma'anoni da yawa yanzu kamar wawi yana zuwa da ma'anoni daban-daban wanda ana cewa ma'anonin wawi a nahawu sun kai takwas ko samani wawa ta lina hanyar wala da zid alaiha inda kulli man tala to yanzu inda Allah subhanahu wa ta'ala a cikin suratul ali ba yake faɗa wallazi anzala alayka kitaba minhu ayatun muhkamatun هن أم الكتاب وأخر متشابهات أما الذين في قلوبهم مرض فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم فعلى واو لو الراسخون في العلم والنيل تاي يزم واوين لابتداء يا زلمة كنا زاي وقفي أكانوا لا وما يعلم تاويله الا الله sannan a fara warwati wuri da ilimi wawi na ibtida'i ya zama kenan ashe su wanda suke gagga a cikin ilimi ba san fasarar nan ba Allah shi kaɗai shi ya sani su ne abin wanda suke gagga a cikin ilimi abin da suke shi ne imani da duk abin da Qur'ani ya rubuta shi warwati wuri da ilimi ya kuma amanna wannan kenan ta yi kuma warratu da wawun na adafi ne ma'ana wanda suke tabbatattu a ilimi su ma Allah ya sanar da su ya sa ka duba tun daga manyan tafsirai tun ma na farko a duba tafsirin dabari ya kawo wayoyi daban-daban daga magabata a cikin su akwai da ke ganin wannan wawun na warratu da fil ilmi wawu ne na ibtidai akwai a cikin su kuma wanda suke ganin cewa a wawu ne na adafi to shi ma nan an sami ijimali saboda wawun yana ijimalin abin biyu mubtada shi ma su da mubtada ne ya zamo ya kulu na shi ne jumlar labarin au an hugo ko adafi ne an adafta ne akan lahu wanda yake fa'ilin ya alamu din shi wani abu da annan jara mun jara an yi an yara yana daga inda yake an sami ijimali an sami sabani akwai ijma'a ake ganin akwai ijma'i inda aka sami ijma'i dangane da makoman lamiri dangane da makoman lamiri hadisi manzo sallallahu alaihi wasallam da yake cewa kadda makoci ya hana makocinsa daga ya dora itacensa ya dora azararsa akan bangonsa turin da aka ce bangonsa bangonwa bangon shi makocin koko bangon mai dorawa a kan wanne ne ai girma rabu ai shi da gerin gawa ya koma to shi ma wanda hadisin nan bukari da mutum su wani doshi to tayo ya fi jidari a bangonsa ya koma da shi makocin da za a dora ko ko shi wanda zai dora idan makocinka ya ce bara zai rufa gidansa ya dora ta yi ma bene zai to kasance za ka hana shi ko ko a'a in yana roƙonka ka ba shi dama ya dora azararsa akan bangonka to shi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce to ka kyale shi mai ya dora wanda da irin wannan an san matuƙaɗe ba cutuwa zai ɗora ba sai ka ce dole sai ya tada ta saka tangar sannan ne zai ɗora azararsa a kai ba a ka kyale shi dora kan na taka katangar bangon na to shi a nan akwai ijimai saboda makoman na nera haka ne na daga inda yake ake aka sami ijimali dangane da makoman da niri aya ta qur'ani inda wani tsarin wata ala yake cewa fala uqsimu bi waqin nujum fa inna lakum la ta'lamuna azim innahu la qur'anun karim fi kitabin makanun la yamassuhu illa al mudahharun to wannan hudin da la yamassuhu ya koma gani ya koma ga qur'anun karim in ce koma ga qur'anun karim sai a ce a nan ma aya ta qur'ani akwai hujja akan cewa wanda bai da alwala ba ya taba qur'ani ba ko ko ya koma kan kitabin makano nan ce la masuhu damirin nan ya koma ga kitabin makano ya zama qur'ani kenan gaba daya ba wata hujja ta cewa wanda bai da alwala ba ya taba qur'ani ba sai dai kuma a koma neman hujjar ko a hadisi ko a wani wajen wanda a wajen hadisi ana cewa akwai hadisin wasiƙa da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya sa aka rubuta a wurin har da fada a ciki ya zo cewa la yamassa alquran illa dahir ko amma akwai wanda suke ganin hadisin ba wai lalle tabbatacce ba ne wanda ya kawo ban sabani tsakanin malamai a game da hukuncin saba qur'ani ga wanda bai da alwala ko malamai da yawa suna ganin ba daidai ba ne ɗaukar qur'ani ko ta qur'ani ga wanda bai da alwala amma suna nan suna ganin awa ai ba laifi ba wasu na ganin tun daga ƙur'ani ma akwai hujja a kan haka tun da lama su huhudin ya koma kan ƙur'ani ina da ƙur'anin kare wasu suna ganin a ai ƙur'ani nan ba wata hujja a ciki akan cewa ba za a taɓa ƙur'ani ba sai da alwalatin da lama su huhudin ya koma fi kitabin makalu idan makalu ne sun nan kuda ma ai mala'iku ne suke taɓa shi kai mutum yaushe ka ga wanda launin mahfuz balle a ashe za ka taɓa shi dan ashe mala'ikun Allah su ne suke taɓawa da lallai su idan za a wani tabbatacciya ce to wannan da yake zan zan kwana a nan ko an ce zan Allah da wanda yake an kwana kaka da masu rage za a yi tashi amma Allah da tabbatar saura kwata tun lokacin ya fara saurawa za a ringa a tashi daga karatun karkari da akai tara saura kwata a yanzu sau lokacin ya sauya ko ana isha din kafin ta
sabanin fahimta misali kan wajen ko sarki ko ko haiko alama kasara ce tare da sarki da yawan dobewa ijimali nan shi yake kawo ijimali yana kawo a samu sabani yawa na farko wasu mutane su ce gaba ɗaya ma wajen ba ijimali da ma su ce da akwai ijimali ko kuma duk ya zamo an yadda akwai ijimali amma a ce to kuma duka dangane da binciken da aka yi a ijimalin nan ga bangaren da wannan zai ce ya dauka saboda shi bincikensa ne ya nuna masa wannan kuma ya ce ga bangaren da ya dauka yanzu kaga wa mudallaka ta tarwata da yasina salatu ta quruni an gamu gaba daya ba wanda ya ce ba ijimali a wajen amma kuma in an binciko tunda in an sami ijimali abinda yake akwai a ci gaba da bincike don a gano a ijimalin wani bangare za a dauka da sai zamo waɗannan binciken su ga inda ya kai su sai suka ɗau wannan fassara waɗannan kuma sai zama su binciken su ga inda ya kai su sai suka ɗau waccan fassara yawa shi yasa ijimali ɗin nan yake ya fi kome wato bukatar bincike daga mustahidi yake a nan ne ma mustahidi ake kure ake kure ijtihadinsa ba lalle ya zama ya gama ganowa ba ma
wani amma ta ba misali kamar su lokacin sahabbai ba san fassarar abin da gwamnan sallallahu alaihi wasallama ba bi saboda ba da dama saboda ba da dama a yi istihada don a ɗaukaka matsayin masu ilimi yau ba rashin wato kawo fassara da wajen manzo sallallahu alaihi wasallam da tawiye a ce ya kawo fassara sai ya zamo an ɗauke ni wannan ilimin to amma kuma sannan sai ya zamo to kuma me za a yi istihadin wanda ya kai matsayin ya istihadin ina zai istihadin nasa yayin ga doki na gudu amma ba fagen da za a yi gudu da shi to me amfanin a ce an samu doki na gudu kaga sai an samu filin da za a yi sukuwa da shi shine za a san amfanin dokin na gudu ko yawa shine za a san amfani shi yasa shi ma mutahidi sai an sami irin wannan ijmal za a san matsayin nasa na istihadi ya yake dan anan ne zai gwada wannan yawa an fahimta to alhamdulillah Allah ba mu fahimta Allah ba mu ganewa kafin ji ba Allah ta ka mutu da alheri ya rabu Allah ta ka mutu da Allah ta ka mutu da alheri Allah ya yi da abin da yake da mu Allah ya mu zaman lafiya a kasan nan Allah ya ba da zaman lafiya a dukkan kasashen mutum ya kawo mana abin da ya mu da Allah ya yi masa yadda wanda yake da kaka da alheri Allah ya biya mu Allah ya mana jagora a dukkan lamura Allah ya mana jagora a dukkan lamura Allah ya mana duk wani kunci da Allah ya Allah inganta ta kuma Allah ya musu wata daya a cikin kan da ta da ta da ta da